الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى barkan mu da sake haduwa da ku a tafsiri da muke gabatarwa na mako-mako a wannan masallaci masjidun rahma da yake unguwar city kes a nan birnin yamai a yau muna takwas ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 kamar yadda coci ta tsaya ta tsara ba tare da samun wani nassi takamaimai ba akan wannan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a satin da ya gabata mun ɗauko bayani a aya ta 111 zuwa ta 112 muna cikin ta lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara akan wannan ayar mu karkare sauran bayanan da suka yi muna saura bi idinillah kuma mu dora akan haka insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya الرمى الله يجي التائبون العابدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
نعم كما يدمك سني منا أن تقول أنسو مسألولي لسك شافي zakka na zamani wanda kuma mun sha ɗauko waɗannan masailkin kullum muna ta bibiyar su kaɗan kaɗan kuma muna ta tafiya in Allah ya so sai mun kai ƙarshen waɗannan matsalolin bi iznillah a yau za mu tattaɓo wani ɓangare da ya shafi ƙadaya na zakka al-mu'asira shine as-sanadiq al-istithmariyya ya an ce as-sanadiq jam'i ne na sanduq sunduq shine malam Bahaushe ya ce sanduki an gane ko sanduki ko adaka wasu wani suna cewa adaka to alistifmariya sanduki ne na haɓakar da dukiya a samar su ne 'ya'yan itace istafmara ya nemi a kamai 'ya'yan itace to amma duk abin da ake neman wani amfani da shi ana ice mai istifmar domin idan ka sai mota ka sa ta haya kana istifmar kinta kana samun amfani daga abin da take kawo ma kamar yadda ice in ka shuka shi ke 'ya'ya ya baka amfani an gane wannan da kyau to su waɗannan as-sanadiqul istismariya zamani ne ya kawo su me ake nufi da su sannan dukiyar da suke juyawa da ita shin tana da zakka ko ba tana shine abin da za mu yi kokari mu yi bayani akan sa a gurguje abin da ake nufi da wato sanadiqul istismar akwai ta'rifat da dama amma za mu dauki ɗaya daga cikin su malam ya kawo guda daga cikin su cikin wannan littafin da muke bayani akan sa na abdallah al-gufaili wanda ya kawo nawazilu zaka dirasa fiqhiyya ta'siliya li mustajiddati zaka yace abinda ake nufi da su wi'a'u in an ce wi'a shine burgami ko kuma wurin da ake saka wani abu fa bada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi to shi wannan wi'a'un wani wuri ne da kamar abu ne za a yi cewa wurin ajiyar kuɗi liristithma don haɓakar da dukiya lahu zimmatun maliyya yana da zimma in an ce zimma alƙawari maliyya ta dukiya mustaqilla mai zaman kanta yayi alƙawari da mutane ta- yahdifu ila tajmi'il amwal manufarsa shine a tattaro dukiyoyi na mutane wastifmariha an gane ko a yi kasuwanci da su fi majalatin a cikin waɗansu ɓangarori muhaddada waɗanda an yanke su watudiru sunduka sharikatu istismar wanda yake juya dukiyar da a cikin wannan wato kamfani sharika ta istismar tamtaliku tashkiliya min al'aurakul maliya tamtaliku tana mallakar tashkiliya ya an ce tashkiliya shine formil za a yi takarda sunan ka dan wa kake ya sunan babanka shine tashkiliya min al'aurakul maliya na dukiya duk wanda ya zo ko kuma a ce tana da takarda wadda za a bayar kaza ko kuma wanda duk ya bayar ga sunan shi ga sunan gare su ga abin da ya bayar to wannan shine ake kira sunduk al-istifmar mun gane wannan da kyau ko to sai malamai suke cewa shi wannan sundukul istismar yana da waɗansu wato fa'idodi ma'ana yana da waɗansu abin nan fa'idodi da yake da su a cikin tafiyar al'umma na farko shi ne idaratul usuli bi wasitati khubara'in mutakhassisi ma'ana za a juyar da asalin dukiya shi ne usul nan ma'ana jarin bi wasitati khubara amma za a ba mutane waɗanda suka gwane wajen sanin kasuwanci mutakhassisin waɗanda kuma sun kebe a cikin wani bangare domin dukiyar idan misali za a saka ta ne akan gini sai an nemi wanda suka san gini su gina gida su kare a san ribar da za a saka a ciki kuma su mutane da suke juyar da dukiyar mutane wanda sun kware wajen sarrafa dukiya abu na biyu mula'amatu maqdiratul mustafmirin za a hankalta ma daidai gwargwadon kowa wanda zai saka dukiyar shi tunda yanzu misali jari na biliyon uku sai ya wahala amma in an ka samu mutum dubu uku kowa ya sa jika daya ya sa miliyon daya sai a samu ni miliyon dubu uku sai a yi kamfani kaga mutum guda guda ba za su iya yin kamfani ba ina fata ana fahimta zaki na kaga ana hankalta ma wannan sannan tanwi'ul istismarat yana sawar a sa dukiya cikin bangarori daban-daban wa takhfid taklifa kuma zai rage at-taklifa abinda za a bayar ko wahala mimma yuqallilu mukhatarat al-istismar abinda zai rage hatsarin dukiyar da za a saka a ciki tunda in kowa yanzu misali in mutum guda yake da kamfani in ya ruguje asara ta koma gare shi amma in mutum dubu suke da kamfani in hasara ta zo sai ta zama to mai sauki to wannan yana da amfani kwarai da gaske to wannan shine ta'rifin wato wannan to sai dai suka ce idan muka duba za a hankalta ma shin shi wannan ba da dukiyar wani matsayi za a yi masa a cikin dukiya wato kamar tafiya ta al'umma waɗansu malamai suka ce za a ɗauke shi a matsayin an ya kuna an gane ko aqdu mudaraba a ɗauke shi kamar matsayin mudaraba ne in an ce mudaraba daga darbu ne daraba shine ya buga amma ba wancan bane nan mudaraba shine ad-darbu bi sahmi kowa a dan bashi nashi rabu sai suka ce to a dauke shi a matsayin wannan ma'ana mudaraba shine ni ina da kuɗi misali kai kuma za ka yi aiki za mu yi aiki tare in an samu riba sai a rabawa ne yana da kaza wani yana da kaza suka ce to irin wannan sharika da ake yi kamar sanduki na a haɗa kuɗi a yi wasu wani kasuwanci to a ɗauke shi irin aqdu mudaraba mun gane ko to sun ka ce to kenan دليل كما أن نصيب الطرفين من الأرباح يمثل حصة شائعة من الربح domin dukkan abin da kowanne daga cikinsu zai samu a tarafai da shi kamfanin da kabba kuɗi ko kuma sandukin da kabba kuɗi da kai kowa in an kai zai samu nashi riba na biyu annal banka la yadmanu salamat al mal wal arbah nan sun ce bank suna nufin suduq al istismar ba wancan banki ba dan ba dole ba sai banki yana nuna cewa in an ba da dukiya ba a ce kullum riba ba a baka ba sabanin banki a'a idan an samu riba riba ce idan ba a samu riba ba akai hasara shikenan hasara ce an gane ko annal arbaha tuqassamu bihasbi ma yattafiqani alayhi fil aqd sannan kuma cewa riba za a raba ta daidai da an kai ittifaki 50 50 za a yi ku kuka sani dai kai mai bayarwa ga abin na bonka ga kason ka shi ko wancan gana shi an gane ko to sannan kuma ammal khasara fa yatahammaluha sahibul mal faqat in an kai hasara kuma wanda yake da dukiya shi kadai zai dauka saboda su wadancin sun sa kokarin su da aikin su ba a ci nasara ba su sun yi asara kokarin su kai kuma kai asara bangare na dukiyarka ba sani ko mun gane ba to shine sun kace kuma kafin mutun yayi akwai sharuɗan da ake bukata ahliyatul muta'aqidain waɗanda ahliya shine cancanta shine malaman zai suke cewa mazau ka zamanto mazau ga abu shine cewa shi kamfanin da masu aiki cikin kamfanin mutane ne wanda sun san abin da suke yi sun cancanta a basu dukiya ba mahaukata bane ba macuta bane ba yan fuwan layi bane mai dukiyar tashi ce kuma baligi ne yana da wayo ya san abin da ke yi kai dukiyarsa sannan kuma an yakuna ra'sul mali ma'luman shi jarin da za a bayar a san wato dukiyar da za ku haɗa ku bayar an san kowa abin da ya bayar tunda da ita za a juya an ya kuna nasiba kullum min huma min ribhi ma'luman sha'i'an sannan a san dukkan rabon kowa abin da zai samu sha'i'an wanda za a raba kinan a bashi kowa ya san rabon shi kinan kai wane ka zuba kaza kaza ne da kai wane ya zuba kaza kaza ne da shi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a takyiful aqd bi annahu wakala bi annahu wato waka- eh, wakalatan eh, wakalatun bi ajirin min almustafmir a ɗauke shi a matsayin a'a kamar wani tsari ne da aka tsara za a tafiyar da shi akan ka wakilta wani ne ya je yi maka aiki da dukiyarka amma za ka biya shi ita mudaraba daban tunda ita mudaraba yayyankawa ne a'a shi ko wanga wakala ni ke da dukiyata na ba wani je yi kasuwanci in an samu riba mu raba ina fata ana fahimta ta wasu sun ce to haka za a ɗauka shi to amma suka ce shi ma akwai sharuɗa na wakala sai sun tabbata in ma an ɗauke shi akan wakala ne tunda sun ce a ɗauke shi a matsayin mudaraba wasu sun ce a ɗauke shi a matsayin wakala to wanda suka ce matsayin wakala ne sai suka ce an yakuna kullum minal wakili wal muwakkal ja'izu tasarruf ya zamanto alwakil wanda zai wakilta a yi walmuwakkal da wanda za a ba dukiyar ya je ya juyar ita ja'izu tasarruf ya halatta a bashi dukiya ya juya da ita an gane ko kuma kai dukiyar ka ce ka cancanta ka bayar a yi an ya kuna almuwakkalu bihi ya zamanto abinda za a wakilta da shi kenan da shi ne za a wakalat ya ce wa huwa huna istithmarul amwal kenan juyar da dukiya walmutajara da kuma yin kasuwanci da ita mimma ya suhu itiyanuhu shara'a abinda za a yi shari'a ta yadda da shi ba ku haɗa kuɗi na kamfani ku ba da miliyon ɗaya a yi kamfani na giya don shari'a ba ta yadda a sai da giya ba amma ya halatta ku ba da waɗannan kuɗaɗen don a je a sayo abinci a sayar ma jama'a misali ne na baya sannan an ya kuna muwakkalu bihi an gane ko mimma yaqbalu niyaba kuma ya zamanto abinda za a taukili wanda ya halatta a yi niyaba ne ma'ana wani ya zamanto madadinka akwai abinda wani yana zama madadinka akwai abinda wani bai bai zama madadinka ko ba haka nan bane a shari'a yanzu misali abinda wani bai zama madadinka sai a daura maka aure da mace sai kai balagu to shikenan yanzu wani na iya zama madadinka a gidanka kafin ka dawo eh a city injilar zabar ma sun kace abada to wa yanzafu lidhalika fil wikalati bi ajrin an yakuna al-iwadu ma'luman sannan kuma suka ce ya kamata a ƙara cewa fil wakala bi ajrin fil wakalati bi ajrin an yakuna al-iwadu ma'luman abinda za a bayar ya zama to sananne ne an gane ko al-iwad abinda za a musanya da shi ma'luman sawa'un kana mablagan maqtu'an aw nisbat aw nisbatan muhaddada min ra's al-mal kenan sai an san abinda za a baka mablagan maqtu'an wani abu ne za a yi kima a ce kaza ne gare ka ko ko nisba muhaddada min ra'sil mal cikin kan dukiya kaza zan baka kenan ita ba cikin ba dole ba sai cikin riba kaza za a baka a ciki ina fata an fince ni yace to wayu tabaru hadha al-iwad ijara la ja'ala za a dauke shi a matsayin ijara an dauke ka ne kai aiki la ja'ala ba ja'ala ba domin ita ja'a lishtirati kaunihi ma'luman don an ce dole sai ka san abin da za a baka to ita ko ja'ala ba dole bane sai ka sani ana iya cewa in kayi za a baka sakamakonka amma ita wakala dole sai an tantance an gane ko sannan waje wazu istihqaqihi in wakala ne zaka cancanci rabonka bi mujarrad ta'aqudi daga lokacin da an ka kulla ka cancanci abin nan ma'ana ya zama to a matsayin naka in wakala ne in ja'ala ne a'a baka cancanta ba sai kayi sai an kare abin to wannan shine sharuɗan da malamai suka kawo karkashin wannan to kafin mu je cikin zakkarsa kuma naga lokaci ya tafi kenan za mu tsaya mun faɗi abin da ake nufi da sundukul istifmar sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa sai a yi bayanin zakkarsa akwai takubab wallahu ta'ala a'lam Allah rabba saki mai ta aya at-ta'ibuna
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
na'am bayan Allah ya bayanin muminai da kuma bayanin jihadi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum sai aka zo aka yi bayanin sifofinsu kamar yadda mun yi bayanin sabani na i'rabi da aka kawo eh, shin su din ne ko ko a'a i'rabin ya dauki fuskoki daban-daban har mun ka kawo sun ce at-ta'ibuna shine mubtada ma wajen wadansu kuma a khabar shine al-amiruna bil ma'ruf to nan sai da mun to mubtada ma'rifa ne khabar ma'rifa ne to sai da mun to kina al-hasr shi ko alhasru kala biyu ne akwai hasru haƙiƙi akwai hasru idafi in an ce hasru an sha makance abu to in an ce haƙiƙi wani abu bai sake shigowa in an ce idafi a'a wannan bangaren nan abin bai shigo ba amma tana shi- fito shigo ta wani bangare shi na su malaman usulul fiqhi da balaga fikira ta'riful juz'aini yanzu in nice muhammadun al'alim muhammadun sai ka alif wallam to ina nufin muhammadun in ce muhammadun alimun mubtada ne wa khabar ina bada labarin yana da sani amma in ce muhammadun al'alim kaga mubtada ma'rifa ne khabar ma'rifa ne ina nuna shi kadai yake da sani to amma nan sai zaman to hasr ne mi idafi don ba shi kadai yake da sani ba amma ina nufin irin nashi sanin ko a unguwarsu ko a yankin su babu mai irin wannan sani amma in hasr ne haƙiƙi wani abu ba zai shigo a ciki ba innamallahu ilahun wahid Allah dai abin bauta ne daya ana iya samun na biyu hasr ne hakiki mun gane wannan da kyau to at-taibuna sune masu tuba al-abiduna sune masu bauta ma Allah an gane ko al-hamiduna sune masu gode ma Allah subhanahu wataala as-sa'ihuna muka ce nan akwai maganganu daban-daban an faɗe su as-sa'ihuna masu azumi ko as-sa'ihuna masu tafiya dan jihadi ko as-sa'ihuna dai zai dauki ma'ana guda biyu siyaha ta qalbiyya masu tafiya da zuciyarsu a cikin al'amuran Allah tafakkuri kan girman ubangiji eh, siyaha ce an gane ko sannan kuma akwai siyaha ta jihadi ma'anawi kenan maddiya siyaha don neman neman ilmi tafiya wanda duk sai ya shiga ciki arraki'una sajidun masu ruku'i ne masu yin sujada al'a muka ce sallah ake nufi domin ruku'i shi kadai ba za a iya yi shi ba utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu an gane ko aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl tatmi wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda wa qur'anal fajr da qur'anal alfajr shin yanzu alfijir tana da wani qur'ani a'a da karatun da ake ma alqur'ani a cikin sallar asuba ake nufi na fata mun ce dan kake kace qur'ani alfijir to ina qur'ani alfijir shi subhanallah daliban ilimi dole sai mun yi hattara larabci kadai ba zai isa ba ka fahimci nasoshi sai ka hada da fannoni na shari'a Allah ya taimake mu al'amiruna bil ma'rufi sune waɗanda suke umurni da abu nagari ko wannahuna 'anil munkar kuma suke hani da abin da yake wanda bai da kyau kaga dinnan sai Allah kawo sunaye dan a nuna maka tabbace akan haka suke domin shi fi'ili yana nuna abu ya faru shi ko suna yana nufin abu ya tabbata akan haka kenan wannan sifar su ce wanda sun tabbata akan ta satin da ya gabata muka ce al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wanda wadansu malamai suna kiranta wawu samaniya mun kama ganganun malamai a karkashin ta to amma yanzu abin da zamu ƙara shine da anka ce al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar har muka kawo shin wawun idan aka kawo ta a ko ina wani lokaci ma ana iya shafe ta me yasa nan dai aka kawo wawun na fata an fahimce ni sai muka kawo maganganu wani lokaci ana shafe wawon a cikin zance an fahimce ta har muka kawo magana sheikh abdullatif ahmad shuwairif na kasar libya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin inda ya kawo waɗansu matsaloli da majma'al lugha alqahira suka tattauna a kansu shine cewa ittifaqiyatu psychos beko to sai muka ce sex beko size beko wato wannan ittifaqiyya mutum biyu ne suka yi ta kenan size wa beko afirkin tun daga ittifaƙiyya ake gane shi wannan ittifaƙiyya an yi ta ne a 23 ga watan 11 alif da 915 ta ƙare 3 ga watan 5 alif da 916 wanda kuma waɗanda suka yi ta mutane ne kamar ƙasar faransa ce da ingila shi mutumin faransa ana kiran shi francois george an gane ko beko francois george beko shi ko wancan na ƙasar Birtaniya ana kiran shi Mark Sykes sai an ka ɗauko wancan Sykes cikin na Ingila shi ko sai an ka ɗauko Beko cikin na Faransa sai an ka yi ittifaƙiya wadda Faransa da Ingila suka yi wannan lokacin Rasha tana ƙarƙashin mulkin masu masarautu sai aka ce to za a ɗauki yankuna na wasu gabascin duniya a basu to kaga wannan ita ce ittifaqiyya kina an shafe wawon din shine nake son mutun ya gane abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine cewa wato da an ka ɗauko tsairan misra wa sudan kaganan ba a ce misra wa sudan ba sai suka ce ko a ɗauke shi akan atafi ko kuma ma malaman suka ce a ɗauki idafa aka yi tsairan misra sudan kenan idafa ce aka yi akan wannan kenan shi kenan an yi idafa akan idafa ba sani ko mu fahimta ba qadaya ne lugawiyya mu'asira al'amiruna bil ma'rufi sune masu umurni da abu wanda yake nagari wannan na anil munkari suke hani da abu wanda bai da kyau imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an da yake kawo waɗansu mas'aloli da suke da alaƙa da wato abin nan da suke da alaƙa da ulumul qur'an al-qawaid al-qur'aniyya to shi na kawo maganganu ne daga wato magabata to sai yake kawo cewa wato in ji an kawo al'amru bil ma'ruf a cikin alqur'ani dukkan shi inda yazo yana nufin hani daga shirka ina fata ana fahimta ka hani ne daga shirka wannan ana kiran su al-kulliyat al-qur'aniyya in ka duba cikin babi ma'rifatul wujuh wan nadha'ir na imam suyuti zaka ga ya kawo shi shine cewa duk in kaga kalma kaza tana nufin kaza a cikin alqur'ani kenan kada ka zamanto waɗannan ƙawa'id suna taimaka maka kan tantance wato bi ake nufi wato da kalima abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta al'amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar mun kawo bayanin ma'anil abniya fil arabiyya na ustaz dr fadil salih samar ra'i to da yazo ya tattauna akan jam'i ya tattauna akan jam'i a cikin alqur'ani mai girma to sai yayi kokari daga safha ta jiya satin da gabata mun ce safha ta 126 zuwa ta 129 amma yadda yake tun daga safha ta 113 har zuwa safha ta 149 jan ukun gaba ɗaya sai tattauna kansu cikin alkur'ani amma wanda za mu ɗauko kaɗan ne daga ciki a safha ta 115 za mu kawo magana da ya kawo shine cewa daga cikin abin da ya kawo in kaga jam'i ya zo jam'ut taksir da shi ma jam'ut taksir shi ba a hankalta ma abin yana yana aikatuwa ba ma'ana an hankalta ma sifa amma an kawo jam'u muzakkaru salim kamar yana nuna suna aikatawa ma'ana ka ce alhafizuna ana nufin allazina yahfazuna domin wawu madun innan kamar tana da alaka ne da alamar fi'ili kenan jam'i in yazo yana da balaga cikin alqur'ani mai girma sannan kuma a safha ta 100 za ka ga misali ya kawo bari in ba ku misali ko da guda yake cewa misali ƙur'ani za ku ga ya kawo alƙa'idina da kuma alƙu'ud kaga alƙa'idina yana nufin masu zama alƙu'ud shi ma jam'i na alƙa'id to amma menene alƙur'ani ya bambanta cikin balaga ta alƙur'ani misali zan bayar wannan guda ya isa yace qad waradatil qu'ud thalath marrat kalima ta qu'ud ta zo wuri uku a cikin alkur'ani wajen annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud sannan kuma alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan fa idza qadaytumus salata fadhkuru allaha qiyaman wa qu'udan yace to dukkan wurin da ta zo tana nufin qu'ud haqiqi shine zama na gaske yace wa waradat qa'iduna fi sittati mawaqi kalima ta qa'iduna ta zo wuri shidda a cikin alqur'ani kulluha bi ma'na alqu'ud 'ala al-jihad amma ita na nufin mutane ba su fito wajen jihadi ba kaga ba irin wannan zama bane domin kana iya kai ta jihadi in an ce wani wuri ka zamana ka huta to ba irin wannan zama ake nufi ba a ana nufin mutumin da ya kife ta kaga sai qur'ani ya bambanta tsakanin qu'ud da qa'iduna yace wurare guda shidda ga sunan sun ka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna wuri na biyu inda Allah yace fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idina sannan kuma wuri na na abin da na gaba wa qalu zarna nakum ma'al qa'idina sannan wuri na gaba la yastawi al qa'iduna min al mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna wa faddala Allahu al mujahidina 'ala al qa'idina ajran 'azima kaga sai ya bambanta maka balaga ta alqur'ani ma'anil abniya sunan wannan littafi don haka ka nemi wannan littafi na so in kami sallai da dama amma lokaci ba zai babu ba to sannan kuma inda an ka ce al'amiruna bil ma'ruf sannan kuma an ka ce annahuna anil munkar sannan kuma an ka ce mi wal hafizuna li hududillah al waw tana nufin al mughayar musa bin ajmi da al mughayara bambanta in a gairu gairuka wani ka ko to mughayara tana nuna abu sun bambanta yanzu in nace jaa muhammad sai nace wa ahmad duk mutum ɗaya ne jaa muhammad wa ibrahim duk mutum ɗaya ne alwawu fil asli taqtadi al mughayara tana nuna sun bambanta sai dai intabe ahyanan li mughayarati zawat wa ahyanan li mughayarati sifat wani lokaci mutum guda ne sifofin ne suke bambanta ko a ce abu guda ne sifofin suke bambanta wani lokacin kuma zatin ne yake bambanta yanzu kaga inda ce ja a muhammad wa ahmad muhammad daban ahmad daban ko ba haka nan bane amma wani lokacin sai in kawo sifa amma ina nufin sudi sudin da yi misali bil misali yattadhu al maqam alif lam mim zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin satami الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك shin su din ne ko ba su ba su din dai sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a guda ne koko dai allolin daban-daban Allah guda ne nan taghayur sifat kenan to irin wannan yana da kyau ka fahimce shi to shine a cikin wani littafi mai muhimmanci sunansa risala ce da aka yi a jami'ar islamiyya bil madinatul munawwara ta manzo sallallahu alaihi wa sallam doktora ce cikin aqida al qawaid al usuliyya al mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd ala al mukhalifin fiha daga safha ta 592 zuwa safha ta 600 ina fata ana fahimta ta sun ka kawo qa'ida al wawu taqtadi mutlaq al jam' ita wawun in an kawo ta tana nufin an hada ba tana nufin ba dole abin wannan ya zo lokaci daya in nace ja a muhammad wa ahmad tana yi wa sun zo tare tana yi wa ahmad ya zo sannan muhammad ya zo tana yi wa muhammad ya zo sannan ahmad ya zo mun gane wannan shine wato mutlaqul jam to amma kuma tana iya ta yi tasiri a cikin mi tana iya yin tasiri a cikin aqida ya za a yi mu gane tana tasiri a cikin aqida ina fata ana fahimta ta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Ahmad ya kawo shi kuma da cikin sunan Abi Dawuda wani mutum da yace wato ma sha Allahu wa shi'ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a fulan dan katta yi ihami mutum ya sa tsammanin da fulanun da mashi a shida ta Allah duk tare suke na fata an fahimce ni wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna allaha kana aliman hakima sannan alwawu taqtadi almughayara tana nuna abubuwa wato sun bambanta ina fata an fahimce ni in an ce abubuwa sun bambanta kenan ba dai bane misali da Allah subhanahu wataala yake cewa ala lahul khalqu sai ce min wal amru kaga lahul khalqu halitta ga wa take ga Allah shi kadai bai ce al khalqu lahu da anna maka lahu shi kadai yake banta da al khalqu shi yan mallaki halitta ko ko shi kadai yake yin halitta sai ce min wal amru da umurni kuma umurni na Allah babu irin na Allah to umurnin Allah da mi kun fayakun ko ba ka da bane to anan min babil aqida sai kai hatta domin lahul khalqu halitta ta shi ce wal amru da umurni kaga ashe wannan yake nuna maka magana Allah ba halitta bace domin halitta daban umurnin Allah daban mun gane wannan to da haka yana da kyau mutane su abin nan sannan kuma wannan zai kai ka gane akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabi Allah subhanahu wata'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga sai ya bambanta tunda inda babu bambanci ai ba a kawo wawo to meye bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul kaga akwai ni akwai sabani tsakankanin malamai na fata ana fahimta ta to sai malamai suke cewa sun kace wasu sun kace ar-rasul wanda aka ba sako aka ce ya isar da shi zuwa ga mutane annabiyu shine wanda aka ba sako amma ba a ce ga ba kowa ba suka ce ko matar shi ba a ce ga ba ba wannan muna yawan jin shi kuma mutane suna fadarsa amma gaskiya wannan magana kuskure ce dalili kuma su hujjarsu lokacin da aka fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai an ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga nan cewa an kai karatu ba ce ga kowa ba amma da aka maida shi rasul sai aka ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir sun ka ce nubbi'a bi iqra wa ursila bi ya ayyuhal muddathir mun gane wannan to wannan mahangarsu ce ba wai sun faɗi magana akan sabonsu ba ne amma in muka duba wato mahangarsu ta taƙaita wato gajeruwa ce kwarai da gaske domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya faɗa karara kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga mubashshirina wa munzirina suna bushara suna ni suna gargadi to in ko an ce a ce ga mu ko ba ina zancen bushara da gargadi kuma fa ba asallahu nabiyina ba ce ar-rusul sai wasu ka ce to bambancin annabi da manzo shine annabi ana bashi manzo ana bashi littafi amma annabi ba a bashi littafi sai ka ce wannan shi ma kuskure ne don ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirina ce wa anzala ma'ahumul kitaba kuma na alkitab aljinsiya ce ba littafi guda ake nufi ba domin akwai attaura littafin Allah ne zabura littafin Allah ne alqur'ani littafin Allah ne injila littafin Allah ne ko dan qur'ani ce sai ka da cewa nan aljinsiya ce don ba littafi guda Allah su mun gane wannan kenan ashe shi ma annabi ana iya bashi littafi to shin menene bambanci a gurguje tsakanin manzo da annabi sai suka ce to bambanci mafi karfi shine manzo an gane ko za a bashi sabuwar shari'a kuma ana bashi littafi annabi ko da an bashi littafi tana yiwuwa za a ce yayi aiki da shari'a wani wani manzo domin mi menene hujja inda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul maida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sace mi yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu kaga at-taura an saukar da ita waye ke hukunci da ita annabawa tare da cewa ko an ba su littafin ko ba su dai an ce su yi hukunci da ita kaga wannan shine zance mafi inganci bambanci tsakanin rasul da mi da nabi to kaga dai kaga wannan wawun kin nan ita ta nuna mana akwai bambanci wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin mas'ala ta uku kuma shine al-farqu baina azabil qabri wa fitnatil qabr da yawan wadansu suna ganin da fitnatul qabri da azabil qabri abu guda ne amma zance mafi inganci ba abu guda bane akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ummul mu'minin Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wuta ko wa fitnatin nar da fitina ta wuta wa azabil qabri da azaba ta kabari wa fitnatil kabari da fitina ta kabari wa min sharri fitnatil masihid dajjal da sharri na fitinar masihid dajjal dujjal kenan wa min sharri gina da sharrin wadata da ta kai zuwa ga saba maka wa sharri faqr wa sharri fitnatil faqr da sharrin fitina ta talauci ya kai ka ka koma kana ganin Allah bai yi daidai ba sai ka ji an ce bai al'amarin nan wai haba kakana al'amarin da shi to Allah shi yadda duniya shi yadda lahira kuma shi ya halicce ka kuma shi ya halicci dukiya in ya gana ma ya baka in bai gana ma ya baka ni zaka yi in ma ba- kana ganin akwai abin da zaka yi to bismillah eh da mun zaka yi ina fata ana fahimta ni zaka yi shi ke da abin shi ko ka yi ci da sadda ubangiji ne to dan haka talauci yana da bala'i dukiya tana da bala'i dukiya ita ta halakar da karuna talauci shi yasa waɗansu har suke ganin saba ma Allah ya halatta su ita kama kansu darura duk abin da suka yi na haramun sai su ce larura ne darura darura darura wannan shi ne yasa yanzu ma kansa musulmi ya kamata dole ad-darura ahkamuha wa dawabituha fi shari'ati al-islamiyya ya kamata a bi cikin kanshi kwarai da gaske saboda mutane suna ta aikata haramun su ce larura gare su ita ko darura sai an tabbatar da ita darura ce sannan ake yadda amma ba ka zuwa kawai ka amshi kuɗi na haramun ka je kai bukatu shi da aka ce maka ce to ka san larura ce ba san yadda zan yi a ina ka samu wannan kai kuma mace ta yi zina ta ce a ita larura ne ba ta da abincin da za ta ci misali duk mutumin da ta shafa Allah yanzu kawai sai ya tauka ɗanna sai ya ce larura ce in haka za a yi duk abin da kuke faɗa ku faɗa za ku haɗu da Allah to kaga cikin wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta tsakanin azabul qabri da fitnatul qabri ta yaya muka gane wannan ta fuskar wawun mun gane wannan da kyau to yana da kyau in kana bincike kan aya ka tsaya ka fahimci ina ne tabbata kaga al amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar al amru bil ma'rufi daban an nahyu 'anil munkari daban ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ce wal hafizuna li hududillah da waɗanda suke kiyaye iyakokin Allah domin Allah subhanahu wata'ala yana da iyakoki ko ba ka bane in ka kiyaye iyakokin Allah don kanka in baka kiyaye ba don kanka hadisi na Nu'man bin Bashir sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna li kulli malakin hima ala wa inna hima Allah maharim da haka mutun shi hatta maharimu don haka yana da kyau mutum ya hatara da iyakokin Allah an gane ko kiyaye iyakokin Allah sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin kayi ma mu'minai bushara imam sa'adi ya ce lam yadhkur ma yubashshiruhum bihi ba a faɗi abin da za a yi musu bushara da shi ba ko an faɗa kai musu bushara da mi sai ya ce li ya umma jami'a ma rutiba ala al-iman min thawabid dunya wad-din wal-akhirah dan saboda ya haɗe dukkan wani abin da an kai bushara a duniya da lahira duk bisharar da aka yi kowane irin alkhairi na muna iya cewa alkhairi na duniya da lahira don mu haɗe kenan ma'ana ka yi muminai bishara da mi da alkhairin duniya da na lahira in ka yi haka shi ke ina fata ana fita ta kenan duk abin da za a kawo zai shiga mi karkashin wannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na abu zar al-ghifari yana cikin sahih muslim an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙila bi rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam an ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ra'aitar rajula shin kaga mutum ya amalu la'amala da yake aikata wani aiki min alkhairi na alkhairi wa ya amaduhun nasu alaihi sai mutane su gode mishi mutum ya aiki sai mutane su ce kai gaskiya aikin wani ya yi kyau misali ko ba haka ba a ce wani ya yi kokari cikin aikin addini shin kaka wannan lamarin yake bayan mutane sun gode mishi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tilka ajilu bushral mu'min wannan bushara ce ta gaugawa Allah yayi mu mu'mini in dai kai don Allah kai dai ba don ayabe ka ba sai mutane sun kai ka shikenan babu wani abu alama ce ta alkhairi sai ka ƙara dagewa kuma kaka ce a'a kai ka kai koluluwa ina fata ana fahimta ta akwai riwaya ta ibnu hibban wajen wa yahmaduhu an-nasu alaihi sai aka ce fa yuhibbuhu an-nasu alaihi mutane sai su so shi domin in kana ma Allah aiki wanda dukkan ga yana son ka don kana yi ma Allah aiki alama ce ta mi ta imani wanda kuma kaga kana aiki na alkhairi kuma bai kamnaka saboda kana aiki na alkhairi ko ba kafiri bane ka san imanin shi yayi rauni ko ba haka bane to yanzu misali kana sallah kuma wani bai son kana sallah me yake me yake aka da sallah wani yana karantar da 'ya'yan al'umma alkur'ani ko wani yana limanci ko wani yana tafsiri misali sai ka ga a kai tafsirin nan baka jin daɗin ana tafsiri to magana Allah an baka son a faɗa ko bi kake so ai ya kamata duk mai aiki na Allah ka so shi don saboda yana ma Allah aiki to wannan riwaya ka zo ta cikin ibnu hibban yace qala zalika ajilu bushra almu'min kina kaga lafuzan sun bambanta to wannan in muka zo na kawo wannan riwayoyin guda biyu saboda waɗansu dalilai dalili na farko shine in ka ji malami ya kawo hadisi da wani lafazi in baka san dukkan lafuzan hadisin ba kakkace an yi kuskure tana yi shi ya yi amfani da wani lafazi kai kuma ka yi amfani da wani lafazi haka wannan ai ba hujja ba ce mun gane wannan da kyau abu na biyu tana yi wa an tambaye shi a wani wuri da wannan ra- lafazi na muslim aka sake masa kuma irin wannan tambaya a wani wuri kuma sai lafazi na ibn hibban ya zo dan saboda waɗanda suke zakwa su ce wai kaji cikin wancan hadisi an ce kaza cikin wancan hadisi an ce kaza a yana yi wa an tambaye shi ne a wannan wuri kuma aka sake tambaye shi ko kai ana iya a tambaye ka kan mas'ala guda ya hiso goma haka ne ko ba haka ba to da haka irin waɗannan shubuhohin sai ku yi hattara da su don akwai waɗanda su babu inda suke so illa su su kawo wato rudu da hayaniya da ta- da da tarwatsi sai Allah subhanahu wataala ya ce to wa bashiril mu'minin kai mu mu'minai bushara in an ka ce ai musu bushara wato malamai suke cewa nan bashir kai bushara mun yi bayanin kalma ta bushara da irin ma'anar da take dauka amma tun da mu'minai ne me za a yi musu bushara shi shine a yi musu bushara da alkhairi nan sai mu kawo waɗansu matsaloli da ƙa'idodi kafin mu je aya ta gaba matsala ta farko mu'minina ismul fa'il ne amma a cikin nahawu maf'ulun bihi ne asalin shi mu'aminina ne duk fi'ilin da yake da harafi hudu ya kwara da alhamza intabe ana shafe wannan alhamza kaga akrama yukrim ismul fa'il mukrim ya kamata a ce mu'akrim domin akwai alhamza can amma saboda takhfifi sai laraba suka shafi alhamza ismul maf'ul mukram asalin shi muakram domin akrama ne kenan fa'un din nan an shafe ta in ka zo cikin oh, abin nan marko ka ce mu'af'il sai ka ce muf'il an shafe alhamza ka rike wannan malaman sofa sun ka ce ba daidai ce ba in ka gaba haka nan bane ko kuma ka zo a tattauna abu na biyu da ya ce wa bashiril mu'minina ka yi mu'minai bushara ana mu'minai bushara biyu bil jannati to me yasa nan akwai abinda malaman usulul fiqh suka kira mafhumul illa ayi musu bushara dan mi an ka kawo sifa ai ba kawo suna ba ba a ce kai ma wane bushara ba ko wane ko wane da sunan shi sai an ka ce muminnai to dalilin da yasa za a yi musu bushara da waɗannan alkhairin li'annahum mu'minuna mafhumul illa kenan فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لماذا أعدت النار لهم لأنهم كفار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما كان بني لماذا يبشرون بالجنة لأنهم مؤمنون mun gane wannan da kyau to mas'ala ta karshe saboda wannan aya ta dau lokaci amma alhamdulillah dole na a tsaya irin wadannan masail ayi bayanin su shine nan taghlibi janibi dhukuri ala janibi inath da an ka ce at-ta'ibuna ba a ce wat-ta'ibati ba da an ka ce al-abiduna ba a ce wal-abidati ba da an ka ce al-hamiduna ba a ce wal-hamidati ba da an ka ce as-sa'ihuna ba a ce was-sa'ihati ba ko ba haka nan bane sabanin can cikin suratul ahzab nan duka an kawo su ko ba haka nan bane sai an ka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ko ba haka nan bane har zuwa karshen ayoyi har zuwa karshen aya kaga can an kawo namiji da mace namiji mace nan ko ba a kawo su ba sai ayi taghlibi janibi dhukuri ala janibil inath yusufu a'ridu an hadha واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بأتي من الخاطئات بقى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بأتي وكانت من القانتات بقى. لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث دائما بقى كنا بني سكتي آشم مزادين بصيغة الجنة مي أدري بك الله تبشر المؤمنين mun gane wannan da kyau yawan ɗaliban ilimi ba a rigima game da matsalolin ilimi an gane ko akwai wani tafsiri da zan kawo maganarsa shine na ƙarshe a sunansa as-sahlul mufid fi tafsiril qur'anil majid ustad dr abdul abdul hayy al-farmawi yayi zama ra'is na qismu tafsir wa ulumil qur'an bi jami'at al-azhar al-sharif al-qahira ma ban malami ne na qismu tafsir da yazo karkashin wannan aya da ya kawo walhafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin yace yulahabu anna al-aya qad wasafat hadha al-fariq min al-mu'minin bi tis'i sifat wannan aya ta kawo sifofi guda tara sai yace as-sittul ula minha tata'allaqu bil khaliq subhana shidda na farko suna da alaka ne da Allah kaga nan wani ilimi ne zai kara maka dukkan sifofin an kawo su ba guda tara bane to sai ce shidda suna da alaka da Allah kaga at-ta'ibuna daya al-abiduna biyu al-hamiduna uku as-sa'ihuna hudu arraki'una sajiduna shidda yace wannan suna da alaka ne da Allah shi kadai ka ji wani karin ilimi ko sai yace kuma wasabi'atu wasamina amma da ta bakwai da takwas ta ta'allaqu bil makhluqi tana da alaka da wato makhluq wato halittu kenan ba tana da alaka da Allah ba wai ana nufin ba don Allah ake da'awa ba amma ana nufin don wane ne ake son ya sami wannan amfanin shi ne su ne halittu shi ne ya ce wa huwal insan da aka ce al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar ko ba kana bane wa za a yi ma wa'azi wa za a yi ma al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar mutum ana ma Allah al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bayyiwa ko hadisin da ya zo cikin sahih muslim ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi ba ana nufin wa'azi da a yi ma Allah ba ana nufin a yi aiki da littafin Allah wani rasulihi kuma a yi manzo na ana nufin a yi aiki da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ba a cewa za ka zo ka yi manzo wa'azi kun gane wannan sai yace wa huwa al-insanu wat-tasi'atu tata'allaqu bil khaliq wal makhluq sifa ta tara ita ko tana da alaka da khaliq da makhluq duka guda biyu tunda an ce wal wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah domin kiyaye iyakokin Allah suna da alaka da Allah ba za ka ketara ba ka aikata abin da bai su na biyu kuma wani lokacin yanzu misali idan Allah ce kada a shagiya in ka shagiya nan ka ketara iyaka tawa ta Allah subhanahu wataala to amma in ka yi zina ka ganin ka ketara iyaka ta Allah kuma ka cutar da ita matar da kuma iyalinta da ƴan uwanta da sauran musulmai mun gane wannan da kyau shi yasa ce tana da alaka da al-khaliq wal makhluq ya ce to amma idan muka dibi waɗannan sifofi sai mu buga ba a kawo jihadi a cikinsu ba waɗannan sifofin da an ka kawo to shi wannan magana da kawo ce to ya kamata masu da awa su yi kira zuwa ga jihadi da tarbiyya ta rayukan mutane an gane ko kahin mutane sai sun samu waɗannan sifofi sun iya ibada suna da kaza suna da kaza suna yin jihadi amma ni abinda zan iya cewa anan ina fata ana fahimta ta wannan magana ta shi tana da rauni domin dalili an riga an yi zancen jihadi kafin wannan aya an ce inna Allah ashtara min almu'mini da anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim at-ta'ibuna al-'abidun hakika cin jihadi ina fata na fahimta ta kenan don haka mu ba za mu ɗauki maganar malam ba ɗari bisa ɗari mu ce mu yi mu ɗauke ta amma inda ya daidai mu ce mu daidai ne inda kuma yi kuskure muna iya cewa ya yi kuskure kuma ba dan mun kai shi ilimi ko mun fi shi ilimi shi bincike ya kamata ka zama to kana da alfikrun naqid ka san yadda in ka karɓi abu don mini karɓe shi in ban karɓa ba me yasa ban karɓe shi ba shine ake kira justification da faransanci justification da english at-ta'lil fi al-qur'an al-karim ko fi ilmi at-tafsir at-ta'lil fi ilmi al-hadith at-ta'lil fi ash-shari'a at-ta'lil fi al-ulum al-lughawiyya at-ta'lil fi al-umur al-aqliyya sai hankalinka ya buɗe na fata na fahimta wa bashiril mu'minin Allah ce kai mu'minai bushara Allah ya sanya mu daga cikin su wannan ayar mun sha bayanai kanta ina ganin duk da yake lokaci ya je amma dai ana rama mu warta haka mu je gaba ma kana lin nabi amin ya Allah ya rabbul alamin ma kana kana lin nabi wal ladina amanu والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم na'am wannan aya za mu fara ga tsarin da muka sani shine a fassara ɗaiɗaikun kalimomi ko ba ka ne ake yi ba daga nan sai a zo zuwa ga asbabun nuzul ko kuma sai a zo zuwa ga munasaba wani lokacin mu fara da munasaba wani lokacin musa- mu fara da mi da asbabun nuzul daga nan kuma sai a biyo da mi da bayanai to da haka yanzu za mu fara bisa ga wannan tsari mai jalalai ne ya ce ko masu jalalai tunda mutum biyu ne amma guda za mu ce mai jalalai ne tunda wanda ya wancan bangaren daban wanda ya ji wancan bangaren daban ya ce ma kana lin nabiyyi ko ya ce wa nazala aya ta sabka fi fi istighfarihi saboda istighfarin shi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li ammihi ga amminsa baffansa kenan ko wan mahaifi kenan ko kada mahaifi alkan sha'am abi talib abi talib wastighfari ba'd as-sahaba da kuma sashen sahabbai da suka yi istighfari li abawaihi ga iyayensu al-mushrikaini mushrikai li abawaihi al-mushrikai ba'd as-sahabati li abawaihi mushrikai domin ba'd as-sahaba nan an hankalta ma ba'd kowani sahabi yayi ma iyayen shi ba a ce li abaihimul mushrikina intabe li'abawaihi ga iyayen shi biyu almushrikaini mushrikai guda biyu domin in anka ce mushrikina ya koma jam'i in anka ce mushrikaini ya koma mi ya koma musanna to nan saka ce li'abawai abawaihi tunda an ce iyaye guda biyu don mutum iyaye nawa gare biyu wanda suka haife shi to mushrikaini kaka ce mushrikina tunda kowane sahabi ne yayi kina an kankanta ma kalima ta ba'd tana iya daukan mutum guda guda da kullu da ba'du in an kalli ma'anarsu jam'i ce in an kalli lafazinsu na mutum guda ne sai ka ce kulluna na ƙulu zalika dukkanmu muna faɗar wannan an gane wannan kagar hankalta ma ma'anarta ta kuma mini jam'i in ka ce kulluna ya ƙulu zalika ka hankalta ma lafazin kullu mufradina ba'duna na ƙulu zalika ba'duna yaqulu zalika duka shi akwai shi ina fata an fahimce ni to almuhimmu almushrikai wanda suke mushrikai sai aya ta sabka ma kana lin nabi bai kasance ba ga annabi qira'ata nafi ma kana lin nabi gakka ji ba a kawo ta baka ce akwai matsala wallazina amanu bai dace ba ko bai kasance ba ga annabi bai kasance ba lin nabi ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara an gane ko su neman ma mushrikai gafara domin gafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi ko ba karbani fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa an kace samu tambaya suna al-istifham fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi an gane ko as-samara ya'yan ice istasmara ya nemi a kama ya'yan ci as-samara amfani istismar neman amfani shi yasa an ka kawo sanduqul istismar to istaghfara ya nemi a gafarta mishi kenan an yastaghfiru lil mushrikina kaga kuma qur'ani bai ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu al istighfara lil mushrikina mi yasa kawo fi'ili bai kawo abin nan ba bai kawo suna ba dan yana iya cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ko ba kana bane al istighfaru lil mushrikin sai ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru sai kawo an da fi'ili mudari'i wanda yake nuna mi wanda yake nuna wato fi'ili mudari'i yufidu at-tajaddud wat takrar da an ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu al istighfara lil mushrikin al istighfaru lil mushrikin kana ana iya dauka so dai ne suka yi ina fata da fahimta tana yiwa so dai suka yi amma an ka ce an yastaghfiru tare da cewa shi fi'ili yana tare da mi yana tare da masdar domin in an samu fi'ili an yastaghfiru istighfaran shi masdar shi na tare da fi'ili ko ba kana bane to sai an ka ce an yastaghfiru al-udulul qur'ani kenan dan a nuna maka an bar masdar dan saboda abu ne wanda sun kasance suna aikata shi yau da gobe domin fi'il mudari yufidu tajaddud wa takrar kenan bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su neman ma mushrikai gafara an gane ko an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba kenan koda sun kasance uli ma'ana zawu kurba uli tana nufin ma'abuta an gane ko zawi kurba min ba'di ma tabayyana lahum amma bayan ya bayyana gare su karara annahum cewa su waɗannan mushrikan ashabul jahim ma'abuta wuta ne yan wuta ne sai ce annar kenan ma'abuta da aljahim na ana nufin wuta yace bi ammatu ala kufri in sun mutu akan kafirci to nan ba ana nufin ka neman babanka gafara ba in yana kafiri in bai da rai in yana da rai a'a ba haka ake nufi ba ba a neman ma kafiri gafara amma ana neman masami shirya idan mahaifin mutum misali ba musulmi bane bai ce Allah ya gafarta mishi ko da yana da rai sai dai ya ce Allah ya shiryar da shi domin Allah ba zai gafarta ma mi ba wanda yake kafiri wannan shi ne hakikan shi ina fata ana fahimta ta to ‘yan uwa wannan shi ne abinda su masu wannan littafi wanda ake kira jalalaini suka kawo to amma ba za mu samun damar kawo dukkan bayan da suke da alaka da aya yanzu za mu ɗauko bayani guda biyu su kaɗai ne za mu iya kawo abu na farko wanda za mu kawo ƙarƙashin wannan aya ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba shine abinda ibnu jarir at-tabari ya kawo shi akwai sabani tsakanin malaman basra da malaman kufa in ka kalli larabcin mine ne ma kana bai kasance ba lin nabi ga annabi walladina amanu da kuma wasu imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai to alhali ko sun aikata kuma qur'ani ya ce ma kana in to in dai har sun yi shi qur'ani ya ce ma kana bai kasance ba alhali ko sun yi malaman basar sun tafi cewa kawai makanin nan za ta tsaye akan haka amma malaman kufa sai suka tafi cewa a'a akwai abin da aka shafi to sai muka tambaye su ku malaman kufa da kuka ce akwai abin da aka shafe shin menene an ka shafe sai suka ce abin da an ka shafe shine yambaghi ma kana yambaghi lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلى فتا أنا فيتها haka ibn jarir tabari yace yace ma kana lahum al-istighfar yace ikhtalafa ahlu al-arabiyya fa qala ba'd nahwi al-basra nahwi al-basra ma'na dhalika ma kana lahum al-istighfar bai kasance ba to in ko bai kasance ko ai sun aikata dan haka dai maganan malaman kufa ita ce mi ita ce tabbatatta ma kana yan bafi domin ku tabbas sun aikata kuma nasoshi in ka kalli nasoshi da za su zo sati mai zuwa in muna cikin masu rai don sati mai zuwa da maza a bayani kan wannan ayar nan da zaka gane an yi istighfarin ina fata ana fahimta ka to wannan matsala ta farko kenan da haka ma kana nan ba ana nufin bai kasance ba nan zaka kaddara yan baghi ma kana yan baghi lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim mas'ala ta biyu mas'ala ta har da alƙur'ani malaman har da ƙur'ani alƙur'ani suka ce ma kana cikin ƙur'ani alƙur'ani guda 24 amma in tabi akwai ma kana akwai wa ma kana shi wa ma kana daban mai wawun ma kana daban ma kana nawa muka ce 24 to shi ko wa ma kana fa guda nawa ne shi ba aishi na da yawa to yanzu malaman harkar qur'ani sun kace bari mu gani in magana su gaskiya ce wa ma kana guda 50 ne ma kana guda 24 na farko shi wanda muke kan shi ma kana gashi nan na farko ka kuma cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha إلا خائفين نبي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نقبا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله نقبا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كما كان نقبا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نقبا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سننكم ما كان لنبي أن يكون له أسرى نعم أنفال شيني مكتري حتى يثخن في الأرض سننكم ما كان للنبي والذين آمنوا شيني وانتم ما كان للنبي أن يكون له أسرى سي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله سيكما ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما كان لهم الخيرة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان لي من علم كون لي من علم أو تقراء بالملأ الأعلى إذ يختصمون سننكما ونسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا سنن ما كان حجتهم إلا أن قالوا وإذا تلى عليهم آياتنا بينات أتكين سورة الجاثية malama har da ƙur'ani suka ci lokaci ya zo cak kuma mun fara bayani kan aya ne sauran bayani in akwai rayuwa bi idinillahi ta'ala mai sama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته